الحمد لله الكبير المتعال بسط الرزق وأفاض على عباده أصناف الأموال وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب غفور شديد الانتقام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخلق وأفضل الأنام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيام أما بعد فاتقوا الله عباد الله التقوى حصن مانع من الآفات والبلايا وجالب للسعة والرزق والسلامات ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عباد الله لقد شهدنا في هذه الأيام لقد شهدنا في الأيام القريبة الماضية ولم نزل نسمع ونرى وكذا في الأعوام الماضية القريبة أمطارا غزيرا تسبب منه سيول مدمرة وفيضانات مصحبة فقد بسببها عشرات ومئات بل ألوف النفوس وخسر بسببها أموال هائل أموال هائلة من بيوت وأسواق وأغراب بل وحتى تم مسخ بعض القرى بأكملها وذهب موارد أرزاق الألوف وبقي الكثير بلا مأوى ولا طعام ولا شراب وحتى القبور في بعض المناطق تهتكت وبعثرت وبالاختصار تعل تأطلت نظام الحياة تماما في بعض الأماكن فإلى الله المشتكى فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأبدلنا خيرا منها عباد الله الماء نعمة وهبة من الله على عباده يستحق لهم أداء شكرها وطاعة مسديها خلقهم منها وحياتهم بها كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وكما يقال الماء أغلى مفقود مفقود وأرخص موجود وقالوا الماء ألين شيء وأخطر شيء ولنعلم أيها الإخوة في الله إنه ليس كل مطر مطر الرحمة بل من المطر ما هو عذاب وعقوبة فالأمة المسيئة التي أحاطت بها سيئاتها وتمردت على شرع الله وفسقت عن أوامر ربها أتاهم بها عذابة من حيث لا يشعرون كما قال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون وقال ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وكذا قص الله علينا في القرآن الكريم ما آقب على بعض الأمم كقوم نوح بقوله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا, العر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدير وقوم هود بقوله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وكل هذا يدل على قدرة الله الباهرة وهو القوي العزيز الذي لا راد لقضائه وقدره وأن المطر جند من جنود الله يأتمر بأمره ورسم له ربه أعماله والسيول من آيات الله إلى أمة خالفت أمر ربها وعصت رسله تخويفا وإنذارا قال تعالى ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون وقال فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون لكن ينبغي أن ننبه على أن لهذه الكوارث أسباب طبيعية بعد المكتوب والمقدور منها ما يخص الحكام وولاة الأمور من عدم مراعاة بالرعية بشكل جيد وتصميم البلاد وتخطيط مصادر المياه المتكافئ للأمطار وإهمال مراقبة الشعوب وأحل- وأحوالهم الاجتماعية وغيرها فالله حسيبهم على ذلك ومنها ما يخص الأفراد من عرض النفوس للمهالك بسد مجاري المياه بالبناء عليها وإلقاء القاذورات وترك أماكن المياه بلا تخلية وينبغي التعاون بين الأفراد والجمعيات في المحافظات والشعوب للتوقي من السيول وأضرارها والحكومة أكبر مسؤولية بذلك يوم القيامة قال تعالى قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ومن علامات الإيمان مد يد العون وبسط المساعدات على المبتلين من أجل السيول فكل حي يرتب كيف يتم إيصال المساعدات تثبيتا لفؤاد المصابين وتفريجا لكرباتهم ومواساة لهم في أموال إخوانهم المؤمنين كما قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم وبعد يا يعني وانا مسلمي أولا جمعة تامو يومنا قوم شابيوغ وتنصفر hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1444 a ƙidayen miladiya yau tara ga watan tara shekara ta 2022 wannan khutuba za ta yi magana akan ruwan sama da ambaliyar ruwa abubuwan da ke kawo ambaliya da kuma irin darussan da ya kamata mu musulmi mu ɗauka babu shakka ya jama'a musulmi yana da buƙatuwan mu tsoraci Allah domin tsoron Allah katanga ne mai hana dukkan wani bala'i mai tunkuda dukkan wata cutarwa da za ta samu bawa hakanan tsoron Allah yana jawo yalwa yana jawo arziki yana jawo kubuta daga dukkan abin da rai ba ta so Allah subhanahu wata'ala yana faɗi a cikin alƙur'ani wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya tsoraci Allah ya yi aiki da dokokin Allah ya nisanci hane-hanen Allah to lallai wannan Allah ya alkawarta zai samun mishi da mafita a cikin dukkan matsalan da ta same shi matsalan nan na talauci ne matsalan nan na kidnapping ne garkuwa da mutane matsalan nan na rashi ne matsalan nan menene duk wata matsala idan dai bawa ya tsoraci Allah yi aiki da karantarwan addini ya nisanci hane-hanen Allah to Allah ya yi alkawarin cewa zai bashi mafita wa yarzuquhu min haythu la yahtasib sannan kuma Allah subhanahu wataala ya yi alkawarin zai azurta bawa ko zai azurta bayi ta inda ma ba su yi tsammani ba babu shakka a waɗannan kwanaki nan kusa-kusa ɗin nan mun kasance muna ji ba mu kuma daina jin ba ba mu kuma daina gani ba don muna gani a kafafen labaru muna karantawa a jaridu hakanan kuma shekaru da suka gabata mun rika ji mun rika gani irin yadda ruwan sama mai yawan kwarara yake kwararowa wanda sai Allah subhanahu wata'ala kuma ya haifar da ambaliyar ruwa wanda wannan ambaliyar ruwa kuma ta koma tana darkake abubuwa wannan ambaliyar ruwa ta koma tana cin rayuka saboda irin wannan matsala na ambaliya rayuka gomomi kai ɗaruruwan rayuka kai dubun dubatar rayuka sun salwanta musamman idan ka ɗauka a wannan shekara idan ana batun irin yadda ambaliyar ruwa aka samu salwantar rayuka idan ka ɗauki wanda muka fi ji wanda shi ne mafi girma wanda ke faruwa a pakistan sama da mutum 1,200 sun mutu ta sanadiyar ambaliyar ruwa idan ka je sudan mace-macen da aka ya wuce mutum ɗari da wani abu haka nan mu ma idan ka zo a nan najeriya idan ka je jihar kano jihar jigawa sashi daga cikin jihar bauchi da waɗansu daga cikin jihohin najeriya har a jihar kaduna ɗin nan an samu wuraren da yake an samu ambaliyar ruwa rayukan mutane da dama ya salwanta sannan an yi asaran dukiyoyi allah kaɗai ya san iya dukiyoyin an yi asaran gidaje ko a nan jihar kano ko jihar jigawa sai ka ji an ce maka gidaje 250 sun salwanta gidaje 300 sun salwanta allah kaɗai ya san iya gidajen da suka salwanta ta sanadiyan ambaliyar ruwa a duniya sannan kasuwanni su ma sun salwanta dukiyoyi sun salwanta a ciki da ababe na mora rayuwa duk sun salwanta ta sanadiyan ambaliyar ruwa kai akwai ma garuruwan daga baki ɗaya sun tashi aiki ƙauyaku da waɗansu ƙananan garuruwa ga baki ɗaya sun tashi aiki ne ruwa ya mamaye su ba kowa a wurin cibiyoyin da mutane suke samun arziki ya tarwatse ya lalace da yawa daga cikin mutane sun wanzu ba su da abinci ba su da makoma ba su da abin sha ba su da tufafin da za su sa saboda mene saboda ambaliyar ruwa kai ba ma wannan ba ƙaburbura ma sun ce. kaburbura sun fiffito musamman abin da ya faru a jihar Kano kamar yadda muka samu labari gayi nan kaburbura ambaliyar ruwa ya sa duk gayi nan kaburbura sun fiffito gayi nan kana ganin gawawwaki kamar yadda aka rufe su waɗansu kuma sun tayar mara daddagewa kai a takaicen takaitawa dai kana iya cewa sassa daga cikin yankunan da muke rayuwa a ciki gabaki ɗaya rayuwa ta canza sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama gabas ya ci kuɗi da yamma kudu ya haɗu da arewa komi ya canza al'umman da suka fada cikin irin wannan bala'i suna ɗanɗana kuɗansu sai dai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilahi raji'un kuma ba mu da wata dabara babu da wani ƙarfi sai ga Allah subhanahu wa ta'ala to ya jama'a mu gane cewa fa lallai ruwa ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah kyauta ce daga cikin kyaututtuka da Allah ke mu bayi wanda ya wajaba su gode ma Allah su kuma da'a ga shi Allah da yake ba su wannan ruwa domin mun da sani cewa halittan duk wani mai motsi to daga ruwa ne hakanan rayuwar ma baya gudana sai da ruwa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tabbatar a cikin alqur'ani wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma kowace abu kowane abu mai motsi kowace dabba da ke rayuwa a ban ƙasa wato duk wani abu mai motsi ya dubbu fil duk abin da ke motsi a ban ƙasa to Allah ya halicce shi daga ruwa ne a wata aya Allah ya ce waje alna minal ma'i kulli shay'in hayyin duk wata halitta to mun sanya ta karkashin ruwa take samun rayuwanta wannan shi ya sanya masu hikima ma suke cewa alma'u aghla maf'ud ruwa shine mafi tsadan abin da aka rasa wa arkhasu mawjud kuma shine mafi arhan abin da ake samu wato yayin da aka rasa ruwa to babu kuma abin da ake nima a duniya kamar ruwan yayin da kuma aka samu ruwan babu abu mai sauƙin mu'amala kuma a kamar ruwan idan mutum ya rasa ruwa aka ce da a baka ruwa da a baka gida zai ce a bashi ruwa in ya rasa ruwa da a baka ruwa da a baka tufafi zai ce a bashi ruwa wannan ko ganyen itace ya samu ya suturta al'auran shi da shi da aka yayin da aka rasa ruwa to a yayin ake gane ƙimar ruwa kuma yayin da aka samu ruwan kuma sai kaga ana tafacaka da ruwan har ana yin abubuwan ma da basu dace ba har a rika bannan ruwan shine masu hikima suke cewa shine mafi tsadan abin da ake rasawa kuma mafi arhan abin da ake samu a wani magana na masu hikima suna cewa alma'u alyanu shay'in ruwa shine mafi taushin abu kuma shine akhtaru shay shine mafi hadarin abu don haka in kana neman abu mai sauki yanzu in ka je nan tun daga ruwan nan walhamdulillah a koramu ga sunan a ko ina ma ga ruwan nan amma lokacin da ake rashin ruwa sai a yi tafiyan kilomita 4 5 6 7 10 za a je nemo ruwa ne in ko ka je ka samu dabbobi a daji dabbobi sukan iya tafiya kilomita 2000 suna neman ruwa akwai waɗansu tsuntsaye da naga ana ba da labarinsu sukan yi tafiyan kilomita 2000 kamar ka ɗauka daga maiduguri zuwa Legas kawai za su je neman ruwan da za su sha ne kenan idan babu ruwan to tsada ta samu in kuma da ruwan sai a samu arhansa to babu shakka ya yan uwa mu sani cewa fa ba kowane ruwan sama ne fa ruwan rahama ba mu fahimci wannan da kyau ba kowane irin ruwan sama ne ruwan rahama ba daga cikin ruwan saman da Allah ke saukarwa akwai ruwan azaba da uquba ga al'umman da ta kangare ma Allah, te watsi da dokokin Allah, te fasikanci, te fito na fito da shari'ar Allah subhanahu wata'ala da umurce-umurcensa, sai Allah subhanahu wata'ala sai ya jarabce su da bala'i da ruwa, ko dai ruwan sama, ko kuma ruwan ƙasa, ko kuma a haɗa musu da ruwan saman da ruwan ƙasan, baki ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya azabtar da su da ita, ya kashe rayukansu, ya ɓannata dukiyansu ya kuma ainihin hana su mururi da sukuni ya hana su neman arziki wanda in aka ci gaba da dawwama a cikin haka nan yunwa kuma ma za ta ci gaba da kashe su to duka dai wannan Allah yana yin shi ne saboda ya ukubantar da bayi su gane cewa fa lallai Allah madaukakin sarki shine mai iko akan komi su gane cewa Allah madaukakin sarki almuntaqimu ne mai daukan fansa ne ba a saba masa akan gare masa a taka dokokinsa sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa ɗaukan mataki Allah almuntaƙimu ne kuma Allah shadidun ne shadidul iqabi ne Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin alƙur'ani afa amina alladhina makaru sayyi'ati yanzu waɗannan waɗanda suke tsururu ta ɓanna iri daban-daban sun amince ma makircin Allah an yaksifa Allahu bihim al-arda Allah ya kista ƙasa a kansu aw ya'tihum al-azabu min haythu la yash'urun ko kuma Allah ya zo musu da azaba ta inda ba sa tsammani sun aminta to mu dai a ƙasan nan da ma duniyan baki ɗaya mun san irin saɓonmu mun san irin zunubanmu mun san irin laifuffukanmu kowa da irin laifin da yake ma Allah waɗansu laifuffukan ta hanyar shirka da Allah bokaye suna nan suna cin karansu ba babbaka bokaye ko dai bokaye wanda muka saba da su yau da kullum ko kuma bokaye sabbi na zamani irin ƙungiyoyin asiran nan waɗanda ake ji ake zuwa wurinsu neman sa'a neman arziki neman kuɗi neman mulki ga sunan suna hada-hadansu suna cin karansu ba babbaka ga mataye nan na zuwa gurin bokaye akan su mallake mazaje ko su safarta kishiyoyi ko su haukata su lalata 'ya'yan kishiyoyi ga sunan suna gudana a ban ƙasa gayi nan muna da gidajen mutanen da ake kiransu malamai amma malaman shaidan ne fa bokanci suke yi wai suna ba da sa'a ne idan mutum ya je ya ɓanna a ofis sai su ba shi sa'a maganan a shiru da ita gayi nan ana layu ana guru ana kambuna ana haɗa jini na jasa ana haɗa shi da ayoyin Allah saboda wai a samu dacewa gayi nan babu garin da babu irin wannan babu anguwa babu garin da babu bokaye da 'yan bori da matsafa da masu sihiri duk ana zuwa gurinsu kuma ana neman sa'a ta yaya za mu ce ban fusa ta Allah ba ga bid'o'i nan ana yi da dama daga cikin malaman da suke bid'o'in nan sun san bid'o'in nan ƙarya ne amma ana samun duniya a cikinta ba sa iya haƙura su batta sun ɗora mabiyansu akan munanan bid'o'i miyagun bid'o'i bid'o'in da waɗansu waɗansu ma suna kai ga kafirci waɗansu kuma ba sa kaiwa zuwa ga kafirci ga manya-manyan zunubai nan babu wanda baya yin nashi shugabanni suna yi suna yin nasu 'yan ta'adda suna zubar da jini mu ma a gidajenmu muna take haƙƙin marayu muna take haƙƙin masu rauni muna cin amana ya mu ya mu muna tauye mudu muna ƙaryace-ƙaryace ga nan duk cikinmu nan maƙaryata ne sai dai wanda Allah ya tsamar ƙarya ya cika rayuwarmu cin amana ya cika rayuwarmu ha'inci ya cika rayuwarmu zunubai dai wani akan wani kowa ya san irin zunubin da yake ma Allah wani zunubin shi ya zalunci matarsa ya tauye mata haƙi saboda ba ta da inda za ta kai kuka sai ga Allah wata matan laifinta ta ha'inci mijinta ta take mishi haƙi a je a yi ta shari'a ya kasa rabuwa da ita saboda suna da 'ya'ya ga matsaloli nan dai waɗansu matsalolin na shugabanni waɗansu namu ya mu ya mu waɗansu a maza waɗansu a mata waɗansu a makarantu a jami'o'i waɗansu a cikin alƙalai waɗansu a cikin laccarori waɗansu a cikin 'yan kasuwa waɗansu a cikin 'yan acaɓa kowa da irin nashi ɓannan wanda yake tsururutawa to mun aminta ne Allah subhanahu wata'ala ba zai kisfe mana ƙasa ba a wata ayan Allah yana goranta ma mutanen maka ya ce walƙad a tau alal ƙaryatin lati umtsirat matsarar sau'i ku mutanen maka ai kuna tafiye-tafiye ai kuna shuɗewa ta alƙaryan mutanen da aka yi musu ruwan azaba ruwa ce aka yi musu amma ba ruwan rahama ba ruwa ta azaba ruwa ta duwatsin gidan wuta aka yi musu ruwan shi aka zazzago musu shi Allah ya halakar da su sannan Allah subhanahu wata'ala ya kissanta mana ya labarta mana irin yadda ya halakar da waɗansu al'ummomi ta hanyar ruwan sama waɗansu kuma ta hanyar ruwan ƙasa waɗansu kuma ta hanyar ruwan sama da ruwan ƙasa ga baki ɗaya dubi mutanen annabi nuhu lokacin da suka cutar da annabinsu suka kangare ma dokokin Allah annabin ya addu'a rabbi anni maghlubun fantasy ya Allah an fi ƙarfi na abin ya fi ƙarfi na bayan da zan yi amma ya Allah ka ɗauki mataki ka bani gudunmuwa da agaji mene Allah ce fa fatahana abwaabas sama sai muka buɗe ƙofofin ruwan sama bima'in munhamir aka samar da wani ruwa mai yawa mai yawan bibiyan juna har waɗansu malamai suka ce sai da aka samu kusan kwana arba'in ana tsola musu ruwa ruwan ɗufana ai kowa san ruwan ɗufa ne ruwan bala'i da tashin hankali ne ruwan da ke halakarwa ne ba ruwan rahama ba ne sannan wa fajjar na arza uyunan ita kuma ƙasa aka ce ke ma ki ɓaɓɓugo da ruwa la ilaha illallah sama na zubar da ruwa ƙasa ma na ɓaɓɓugo da ruwa kai har wannan tanda na waina wanda wuri ne na wuta ya kamata a ce guri da busasshe amma haka Allah ce tandan waina ya rika bugo da ruwa falta alma'u ruwan sama da ruwan ƙasa suka haɗi ala amrin qad qadir akan wani al'amari da Allah madaukakin sarki ya riga ya kaddara aka halakar da mutanen duniya sannan Allah ya bamu labarin adawa su ma Allah ya musu irin wannan mugunyar azaba lokacin da Allah yake nufin ya halakar da su sai ya haɗa musu hadari hadari hadari hadari ya haɗu sai suka koma suna ta murna dama an daɗe ba a yi ruwa ba yawwa ai ga hadari ai za a yi ruwa ai za a yi ruwa ashe ba ruwa ba ne jama'a ruwa ne amma na azaba falamma ra'uha aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna lokacin da suka ga hadari ya fuskanto gonakin su da gidajen su sai suka dora suna ta murna hadha aridun mumtiruna ai ga hadari nan za a yi mana ruwa Allah ce bal huwa masta'ajaltum bihi abin da kuke ta neman a kawo muku ne ai rihun fiha azabun alim wata irin bakar iska ce a ciki wacce take dauke da azaba mai radadi wannan iskan tudammir kullu shay'in bi amri rabbiha tana kiliyarin in duk wani abin da ta gama da shi da izinin Allah fa asbahu la yara illa masakinuhum Allah ya darka ki sai kasance ba abin da kake iya gani sai da gidajensu Allah ce kazalika najzil qaumul mujrimin haka nan duk mujrimin mutane muke musu irin wannan mugun sakayya shi ya sa manzan Allah sassan kamar yadda al'imam musulmi ya roito na na aisha take cewa duk lokacin da aka haɗa hadari to iska ya fara kaɗawa annabi na yin wata addu'a Allah mai ne as'alaka khairaha wa khaira mafiya wa khaira ma'ur bihi wa uzu bika min shariha wa shari mafiya wa shari ma'ur bihi annabi na yin wannan addu'a sai take cewa idan ko gari ya haɗu da hadari to ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta gayyara launuhu nan da nan sai launin annabi ya canza wada khala wa kharaja ta ce annabi ya shiga ya fita ya shiga ya fita wa aqbala wa adbara ya fuskanto ya koma ya dawo wato dai manzon Allah ba shi da sukuni duk lokacin da ya ga taruwan hadari ba shi da sukuni ya shiga ya fita ya fuskanto ya koma ya rasa inda zai saka kanshi sallallahu alaihi wa sallama na na aisha ce ya manzan Allah nakan ga kakan shiga wani hali in an haɗa hadari ba rahama ce Allah zai saukar mana ba ya ce ke na na aisha ya ce ina tsoron kar ya kasance irin ukuba da azaban da Allah ya ma'adawa ne ita ce za a yi mana abin da nake tsoro kenan kaji wanda suka san Allah wanda suka san Allah kenan sun san cewa ba kowace hadari ba kowane hadari ne yake zubar da ruwa ta rahama ba akwai hadarin da ke saukar da azaba manzan Allah ce shi yasa nake nike ciki a cikin tashin hankali da damuwa har lokacin da za a ga an yi ruwa an gama to a lokacin nan kuma sai a ga manzan Allah yana murna yana murmushi yana farin ciki salawatullahi wa salamu alaihi to irin wannan jama'a sai mun yi hatara kuma Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa irin waɗannan ayoyi yana saukar da su ne domin ya tsoratar da bayi zalika yukhawwifu Allahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun yakan saukar da irin waɗannan ayoyi ne don ya tsoratar da bayi yace ya ku bayi ku tsorace ni ku tsorace ni ya ibadi fattaqun ku tsorace ni ya ku bayi na karfin ai wasa da al'amari na a wata aya Allah ce fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un muka kama su da wahala da kunci ko sa gane su koma zuwa ga Allah su kaskantar da kai ga Allah to da aka a gurguje kuma a takaici kamar yadda muka ce kowa yana da bukatun kuma ya tsaya kalli abubuwan da ke sababa irin waɗannan matsalolin kowa ya ɗauki mataki na gyara kaga gwamnati ita gwamnati matsalanta ya fi na kowa ba ruwanta ne da al'ummanmu yanzu idan za a yi dizainin ɗin sabuwar anguwa ba abin da ya damu gwamnati ya wajaba ne ta tsara gari nan wurin hanyar ruwa ne nan wurin masallaci ne nan wurin makaranta ne nan wurin za a bashi ne kawai fili ne ba abin da ya damu gwamnatocinmu ballantana a fitar da hanyoyin ruwa ruwa kuma ko kai masa hanya ko karkai shi zai makansa hanya gwamnati ba ruwanta da talakawa ba ta fitar da hanyoyin ruwa ba ta bibiyar rayuwar jama'a na zamantakewa ya ake gudana ina ne aka rufe hanya ina ba abin da ya dame ta hisabinki na gurin Allah gwamnati hisabinki na gurin Allah in muka ce gwamnati ka fara tun daga kan mai anguwa da kansila da hakimi da ciyaman to daga nan kuma ka je har sama Allah zai musu hisabi akan haka ɗaiɗai kufa mu ma mun ba da gudunmuwa ta ina ka dai dubi yadda idan mutum zai gini talaka ɗan uwana Allah ka yalwata mana sai ya je sai ya sami fadama babu dabara a cikin jama'a da kai gini ya rushe ka zo kana cizon yatsa to hausa suka ce da gaban na bar gaban na hana tun farko ka fara ka nemi taimakon Allah da ka jefa dama inda ka ruwa na ambaliya a wurin ka je kai gini to gara ka je ka tara kudin ka isa inda za ka iya a matsayinka na talaka ɗan uwana ka je ka nemi gurin da yake nagartacce kuma ka fara girinka a hankali a hankali a hankali sai Allah subhanahu wata'ala ya tarfa magarin ka nono amma ina amfanin ka je baga baga ka sai guri a fadama ka je kuma kai ginin ƙasa kuma ruwa ya zo ya taru a gurin ya rushe maka gini ai ba ai dabara ba ba ai dabara ba sannan idan aka tashi yin ginin nan don Allah mu cire san rai da babakere sai mutum ya zo ya cire wata alfarma shi ginin shi filin shi duka sai ya cinye ba zai bar komi ba hanyar ruwan da za a bari saboda amfaninmu na gabaki ɗaya ba za a yi ba kowa ai wannan fili na ne to na cinye shi ɗari bisa ɗari bai bar komi ba shi ma wancan ai shi ma wancan fili na ne shi ma ya cinye shi gabaki ɗaya san rai kaga irin abin da yake kai mu ga matsala na gidajenmu da yawa suna rushewa duk irin wannan son kan ne da sarrai hanyar da za a bari na ruwa ba za a bari ba to sannan kuma al'ummanmu a jimlacenta an goyi kenan sai mu bar hanyoyin ruwa ko da yake a wancan ma ya kamata mu ƙara yadda ake zuba ƙazanta a cikin kwalbati mun sha yin ba a wannan wurin cewa wannan haramun ne cutar da al'umma ne mutum sai ya share ke kawai sai ya je zuba a kwalbati sai ya ci gyada a tara bola kawai sai aje a zuba a kwalbati ga irin cutar wanda yake mana saboda ya je a gaba sun taru su rufe hanya da haka ruwa ya zo ya rasa hanyar bi da haka dole ya dawo cikin gidajenmu ya rusa mana gidaje da haka duk gidan da ya rushe ta sanadiyan kai kake zuba ƙazanta a cikin kwalbati da datti to kai ne za ka ba da amsa a gaban Allah ka cuci 'yan uwanka to sannan a jimlacenmu mu riƙa yin aikin gayya in mun ga hanyoyi sun ciccin kuɗi haka sun cicca kuɗi a masallatai mu riƙa tsare da za mu riƙa tsaftace hanyoyi mana mu riƙa gyara bololi mu riƙa gyara kwalbati mu riƙa fitar da hanyar ruwa sannan akwai waɗansu waɗanda yake wasu ba su yadda a haɗa gini da gini ba wannan yana cutarwa ka ɗan bar wata 'yar ƙaramar hanya nan in ruwa ya sako daga cin gidan ya sauka a wurin ruwa ya sako daga cin gidan ya sauka a nan shi kenan sai ya tasiri da nan gidan ya tasiri ga can gidan daga nan sai rushewan gini to maimakon haka mu haɗa ginin mana ya fi nuna yan uwantaka manzan Allah ya hana musulmi ya haɗa uwan shi musulmi hana haɗa gini da nashi ya hana dole ne in musulmi na son ya haɗa ginin shi da naka dole ka yadda to sannan akwai waɗansu yara da aka jarabce su da haƙe mana hanyoyin ruwa wai suna tara yashi yar hanyar ma da ruwa ke wucewa sai su je su kwakwakwale yashin hanyar to ruwa ma baka yi mishi hanya ba ballanta na kai mishi ka kwakwale hanya ruwa zai taru a wurin daga karshe kuma ya komo gidajenmu daga nan ya rushe mana gidaje da aka a masallatai sai kun ɗauki matakai akan irin waɗannan yara in kuka bar yaran nan kullum suna shiga cikin ruwa ciwon sanyi ya kama su a ƙarshen rayuwarsu sannan kuma su sabbaba mana ambaliyar ruwan da zai rushe mana gidaje sannan duk wanda aka san cewa jarabawar rushewan gini ya same shi a angoyi matsatsare yadda za mu taimaka musu ɗaiɗai ko ba za mu iya taimakawa ba gaskiya kowa ya zo ce maka gidan shi ya rushe ya za ka yi da shi amma a angoyi masallatan angoyi mu bibiya mana mu ga ina ne suka samu matsalar rushewan gini wanda za a ɗan taimaka musu mai naira dubu mai dubu biyu mai dubu uku ba sai lalle ya iya gyara ginin ba abin da ya da aka ɗan rasa ɗan rage zafi an nuna mishi yan uwantaka ai wannan tsare-tsaren a masallatai limamai su ɗauki irin wannan aikin cikin 'yan uwantan da za mu yi mai 'yan uwanmu kenan sannan kuma mun yi watsi da shiryan annabi sallallahu alaihi sallama na addu'a idan ruwa ya sauka da yawa yana yawan ɓanna to manzan Allah yana da addu'an da yake yi Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah ruwan nan ya tsaya a geffanmu ne kar ya zo cikinmu ya tasiri ya mana ɓanna annabi yana addu'a Allahumma alal akami ya Allah akai wannan ruwan cikin manya-manyan duwatsu wa zirab da ƙananan duwatsu waljibal da duwar watsu sauran ƙananan ma duwatsu da koma wani irin dutse wa butunil audiya ya Allah akai wannan ruwan lambuna da ƙoramu da suke da buƙatuwar ruwan wa manabiti shajar da inda yake itatuwa ana neman a samu ruwa a wurin haka manzon Allah ke yi ce ya rika addu'a Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka bamu ruwa mai amfani ne ba ruwan da zai cutar da mu ba akwai shirin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan wannan to rashin yin wannan ba mu masan addu'o'in ba ballantana mu riƙa yi to gashi nan yana jefa mu cikin fitintunu to Allah maɗaukan sarki ya shiryatar da mu Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da gidajenmu da dukiyoyinmu waɗanda wannan jaraba ta faɗa musu rushewan gine-gine ko salwantan dukiya Allah ya ba su haƙuri Allah ya ba mu dangana Allah ya maida mana da mafi alkhairi kuma laifuffukan da muke ma Allah yana fusata da mu yana jarabtar mu da waɗannan Allah ka yafe mana Allah ka gafarta mana Allah ka karfafi imaninmu Allah ka tabbatar da digadiganmu akan gaskiya shugabanni da muke da haƙi a wuyansu da sauran ɗaiɗaiku da muke da haƙi a wuyan ɗaiɗaikunmu da sauran angoyi Allah ka taimaki kowa ya tsara nashi haƙƙin Allah ya taimake mu akan gaskiya Allah ka yalwata mana ka ƙara mana buɗi ka rayar da mu akan shirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma inna na'udhu bika min jahdi al bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatati al a'da wa ghfir lana wa li walidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik